بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar tarewa a wannan masallaci na Bangazi a wannan yammaci na Litinin 19 ga wannan wata na Safar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara inda muka tsaya aya ta 134 a yau za mu tashi aya ta 135 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Allah madaukakin sarki ya ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu wa qalu suka ce kunu hudan aw nasara tahtadu ku kasance hudan yahudawa aw nasara ko ku kasance nasaru tahtadu to za ku shirya malamai suka ce ko a ce auhuna littanwe kenan yahudawa sai suka ce ku ba yadda za a yi ku karɓo sai kun kasance akan addinin yahudanci haka Allah ba zai karɓi wani addini wanda ba yahudanci ba don haka in kuna son shirya to ku shiga yahudanci haka nasara ma suka faɗa kwatankwacin abin da yahudawa suka faɗa addini na gaske shine nasaranci idan kuna son Allah ya karbe ku sai kun shiga nasaranci babu wani addinin da Allah zai karba wanda ba nasaranci ba shine Allah ke babu labarin yadda suka faɗa wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu ya suka ce ku kasance akan addinin yahudanci ko kuma ku kasance akan addinin nasaranci tahtadu idan kuka yi haka za ku shirya qul kace musu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal millata ibrahima hanifa abinda kuka faɗa ba gaskiya bane duk wanda ke son ya shiga addini karbabbin da Allah zai karba masa shine ya shiga addinin annabi ibrahim hanifan addinin da ke karkace ma duk wani addini wanda ba na musulunci ba wa ma kana minal mushrikin da ɗaya kuma annabi ibrahim bai kasance cikin wanda suke mushirkai ba ne idan kaga wannan aya tana ƙaryata da a wannan saru da yahudawa akan cewa idan mutum na neman shirya sai ya bi addininsu addininsu babu shirya a cikin shi babu shirya a cikin yahudanci babu shirya a cikin nasaranci ina fatan an gane shi yasa yahudawan da kansu sun ƙaryatar da addinin nasaranci suna ganin cewa nasaru kafirai ne kamar yadda su ma nasaru suka ƙaryatar da addinin yahudanci suna ganin cewa yahudawa kafirai ne addinin su ƙaryaci wa qalat al yahudu laysat al nasara ala shay wa qalat al nasara laysat al yahudu ala shay ina fata mun gane sai Allah ya ƙaryata su dukansu yace addini na gaske tafarki karɓaɓɓe a wurin Allah shine millata Ibrahim addinin annabi Ibrahim hanifan halin kasancewa shi ya karkace ma duk wani addini wanda ba na gaskiya ba ya karkace ma yahudanci ya karkace ma nasaranci wa ma kana minal mushrikin da dai annabi Ibrahim bai kasance cikin wanda suka yi shirka da Allah madaukakin sarki Abdullahi dan Abbas yake cewa qala Abdullahi bin Suriya al-A'war li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abdullahi ibn suriya al'awar ya ce ma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi malhuda menene shirya illa ma nahnu alai ai babu wata shirya sai abin da muke akai fattabi'na ya muhammad dan haka ya kai annabi muhammad ka bi mu wa qalat nasara mithla dhalik su ma nasaru suka faɗi kwatankwacin abin da su ma suka faɗa fa anzalallah sai Allah madaukakin sarki sarkar da wannan aya wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikeen yanan addinin annabi ibrahim shine addini abin biya shine addini karɓaɓɓe a wurin allah addinin da ke kaɗe ta allah shi kaɗe maɗaukin sarki da bauta sannan addinin da ke karkace ma dukkanin shirka baya hada allah da abokin tare sai allah ce قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون من ربهم نعم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا كودي كوشي آمنا بالله من إيماني da Allah madaukakin sarki kenan kar ku bi abin da yahudawa suka ce sannan kar ku bi abin da nasaru suka ce abin da ya kamata ku ce amanna billah mun yi imani da Allah madaukakin sarki wa ma unzila ilaina da abin da aka sabkar mana wa ma unzila ila ibrahim sannan mun yi imani da abin da aka sarkar mu annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaq ويعقوب ده النبي يعقوب والأصباط ده كما الأصباط الأصباط سونة اثنا عشر رجلا هو اثنا عشر رجلا من ولد يعقوب abin da ake ce al'asbar su ne wasu mutane guda goma sha biyu daga cikin zuriya annabi yaqub alaihi salatu wassalam wala da kullu rajulin minhum ummatan minan nas wanda kowane mutum daga cikinsu ya aifi wata al'umma daga cikin mutane fasun mu asbatan a wannan lokacin sai aka dinga ce musu asbata ya zo a cikin alkur'ani fada Allah madaukakin sarki wa qatta'nahu mutnatay asharata asbatan umama imamu qatada yace al asbatu yusuf wa ikhwatu abinda ake ne da al asbat shine annabi yusuf da ƴan uwansa banu yaqub ƴaƴan annabi yaqub waladat 12 rajulan wanda ya aifi mazaje guda 12 fa walada kullu rajulin minhum ummatan minan nas sai kasance kowane ɗaya daga cikin su ya aifi al'umma daga cikin mutane fa summu asbatan shi yasa ake ce musu asbata ibnu taymiyah rahimahullahu ta'ala yace din malamin da kaji ya ce al-asbat kinga zurriya ce ko ko ‘ya'ya ne na tsatso na annabi yaƙo ya ce yana nufin zurriyarsa ba wai ‘ya'yansa na tsatso ina fata mun gane ba wai yana nihin ‘ya'yansa na tsatso ba in ko mutum ya ce ‘ya'yansa ne na tsatso ya yi kuskure saboda babu wani dalili ƙarara da ke nuna cewa ‘ya'yan annabi yaƙuba ne na tsatso sai dai a ce zurriyarsa kenan banu yaƙub kamar da ake cewa banu isra'il ko banu adam ina fatan mun gane kenan al-asbat kenan zurriya ce na annabi yaqub alaihi salatu wassalam wa ma utiya musa haka mun yi imani da abinda aka baiwa annabi musa wa isa da annabi isa wa ma utiya annabiyuna min rabbihim mun yi imani da abinda aka baiwa annabawa daga ubangijin su la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabewa tsakankanin ɗaya daga cikin su wa nahnu lahu muslimun mu kuma lahu a gare sa musulmuna masu sallamawa ne masu mika kai ne ga Allah madaukakin sarki imamu qatada rahimahullahu yake cewa amara Allahu almu'minin Allah madaukakin sarki ya kori mu'minai an yu'minu wa yusaddiqu bi anbiya'i su yi imani sannan su gaskata an- annabawansa wa rusulihi kullihim da manzanninsa gaba daya wala yufarriqu bayna ahadin minhum kasrabi tsakankanin ɗaya daga cikinsu ina fatan mun gane kenan musulmi masu imani su yi imani da annabawan Allah gaba ɗaya su gaskata su su yi imani da manzannin Allah dukansu su gaskata su su gaskata abin da Allah ya ba su na saƙo na littattafan da suka zo musu a matsayin shari'a zuwa ga al'ummominsu kas su rabe tsakankaninsu irin yadda yahudawa suka rabe suka riki annabinsu suka kafirce ma annabi isa da annabi muhammad kama yadda kuma nasaru suka riki annabi isa suka kafirce mu annabi muhammad ko kakku rabe ku rike su dukansu a matsayin manzanni da annabawa gaba ɗaya na allah maɗaukakin sarki kar ku rabe tsakankaninsu ina fata mun gane shi yasa allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila أولئك هم الكافرون حقا وأعترنا للكافرين عذابا مهينا ba a rarrabewa tsakankanin manzanni a ce an yi imani da wani kaso ba yi imani da wani bangaren kafirce mu annabi daya kamar kafirce mu annabawan Allah ne gaba daya ina fatan mun gane baya yiwa ka yi imani da wani annabin ka kafirce mu wani annabi saboda annabawa gaba ɗayan su na Allah ne sannan kuma shashensu yana gaskata shashi ba da za a yi ka karyata ɗaya ka imani daga sai dai ka imani da su duka gaba ɗaya idan ko ka kafarce ma ɗaya kamar ka kafarce musu ne gaba ɗaya imam bukhari ya fitar da hadisi daga abi hadisin abu huraira kada yake cewa kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil ibraniyya ahlul kitab sun kasance suna karanta القرآن سنة كرنت التوراة بعبرانية دياران سنة عبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام سيسرنك فسر تاوى دلا ربشي قم أبو تا مسلمتي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيمن زان الله إرادة أمن شاء الله سبت أغرش يتي لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه kada ku gaskata ahlul kitab sannan kada ku ƙaryata su وقولوا آمنا بالله كودي كوتشي من إيماني دا الله وما أنزل إلينا دا أبن دا أكسبكر من هزوا كرشن ونن آية هنا فاتا من قال سيالة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون Allah فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إذن أهل الكتاب suka yi imani da irin abin da ku sahabban annabi kuka yi imani da shi faƙade ta dautu haƙiƙan sun shirya idan suna son shirya suna son sarabauta to sai sun yi imani da irin abin da ku sahabban annabi kuka yi imani shi sun imani da annabi sun imani da alƙur'ani mai girma sun imani da allah madaukakin sarki sun imani da shika-shikan imani gaba ɗayansu da to a wannan lokacin faƙade ta dau haƙiƙan sun shirya wa in tawallau idan suka ba da baya fa inna ma hum fi shiqaq to lalle kamsu suna cikin shiƙaƙin bata da kuma saɓani fasa ya fi da sannu Allah zai baka tsaro ya baka kariya daga sharrus zai baka tsaro daga dukkanin ɗan adawa ka ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa sami'ul alim kuma shi Allah sami'un ne mai jin dukkan magana yana jin komai da komai alimun kuma masanin komai da komai ne ba wani abin da ke boyuwa kalkashin alimin Allah subhanahu wa ta'ala sibghatullah wannan shine addinin Allah shine sibghatullah dan asalin sibga rini ne wannan shine tsarin halitta Allah madaukakin sarki ga wanda suka dauke shi bi ma'ana fitratullah kenan fitra ce ta Allah madaukakin sarki da yi ku aukan wannan tsarin mai kyau tsari na musulunci ko sibghatallah wannan fa shine addinin Allah ko ko ku yi ruko da addinin Allah ومن أحسن من الله صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وانين يكي كوتة الدين سمد الله مدوكين سركي أي كغبابش ونحن له عابدون mu kuma ga Allah madaukakin sarki abiduna ne masu bauta mishi ne subhanahu wataala sai Allah ce قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون نعم.
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى مم.
قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون na'am تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah ce qul atuhajunana fillah qul kace da su atuhajunana fillah yanzu za ku dinga musu da mu kuna jayayya da mu fillahi game da addinin Allah madaukakin sarki kuna masu riya cewa ai kun fi mu kusanci ga Allah madaukakin sarki kasancewa annabin ku ya gabaci annabin mu ko kuma littafin ku ya gabaci namu ba gaskiya bane ku daina musu da mu kuna jayayya da mu game da lamarin addinin Allah madaukakin sarki wannan ba zai amfane ku ba matukar ba ku yi aiki irin nasu ba ko ku yi- ko ku yi imani irin nasu ina fata mun gane wa huwa rabbuna kuma Allah nan huwa rabbuna shine ubangijin mu mahaliccin mu wa rabbukum shine ubangijin ku mahaliccin ku wa lana a'maluna sannan ku sani lana a'maluna muna da ayyukan da muka aikata namu wanda a kansu ne Allah zai yi mana sakayya ya samu gidan aljanna gobe alqiyam walakum a'malukum kuma kuna da ayyukan ku da kuka aikata wanda a kansu ne Allah zai muku sakayya gobe alqiyam wa nahnu lahu mukhlisun mu kuma game da Allah madaukakin sarki mukhlisun masu ikhlasi ne ba mu yarda ba mu haɗa wani Allah da Allah yayin bauta masa ba ma yin shirka da Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane bambancin mu kenan da ku ahlul kitab shine mu mun yi imani da Allah madaukakin sarki sannan kuma muna bauta masa shi kadai ba ma yin shirka da shi ko kuma ba ku bauta masa shi kadai ba dan ba ku ɗayan tasa ba kun riki isa shine dan Allah kuna bautata masa koma bayan Allah kun riki uzair a matsayin Allah kuna bautata masa koma bayan Allah sabanin mu mu mun ɗayanta Allah shi kadai sannan gare shi kadai muke yin aiki ba ma yin shirka da shi madaukakin sarki إمام أحمد يفتد حديثي الإمام الترمذي عن أبي سعيد عن أبي سعيد بن أبي فضالة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin idan Allah madaukakin sarki ya hada mutanen farko da mutanen karshe li yawmin la raiba fi dangane da wani yinin da babu kwankwanto a cikinsa shine yinin tashi alkiyama na da munadin sai wani mai yekuwa ya yekuwa yana mai cewa man kana ashraka fi amalin amilahu lillahi ahadan falyatlubuhu falyatlub thawabahu min indi duk wanda ya kasance ya aikata wani aiki dan Allah ya hada shi da wani wanda ba Allah ba to ya nemi sakamakon wannan ladan wurin wannan mutanen da ya hada Allah da shi ina fata mun gane duk wanda ya aikata wani aiki dan Allah sannan ya hada da wani Allah a cikin wannan aikin ya je wurin wannan mutanen ya nemi lada da sakamako na aikin da ya aikata fa inna Allah aghna shuraka'i an shirk saboda Allah madaukakin sarki wadataccen abokananta wadataccen wanda za a hada shi ne da abokanan tarayya shi ya wadata wanda ka hada shi da Allah sai Allah ya ce a'a ni na wadatu da hada ni da abokanan tarayya dan haka je wurin wanda kai aikin dan shi ya baka sakamako zai samu sakamako a wurin wanda ba Allah ba gobe alkiyama akwai wata rai da take iya mallakar wani abu gobe alƙiyama bale ta ba wani shi kaga babu shi shi yasa duk wanda bai ikhlasi ba duk wanda bai aikata aiki dan Allah shi kadai ba to ba zai samu sakayya wannan aikin gobe alƙiyama shi yasa imamu al-junayd yake cewa al-ikhlasu sirrun bainal abdi wa bainal Allah shi ikhlasi da kuke gani wani sirri ne na musamman tsakanin bawa da Allah madaukakin sarki la ya'lamuhu malakun ko da mala'ika bai san ikhlasi ba fayaktubahu bale ya rubuta su wala shaitanun fayafsudahu haka shaidan ma bai san ikhlasi ba bale ya lalata sa wala hawan fayamilahu ko kuma san zuciya bale ta karkatar da ikhlasi babu wanda ya san ikhlasi sai Allah da bawon shi kawai babu wanda ya san wanda ya aiki dan Allah sai Allah kawai ina fata mun gane shi yasa kuskure ne kaga mutane suna yin aikin alkhairi sawa'un sadaka ce wa'azi ne ko ɗaya daga cikin nau'ikan dangin ayyukan alkhairi kace ba dan Allah suke yi ba waye sanar da kai ba dan Allah suke yi ba da me ka gane yi dai dan Allah da yi dan ba dan Allah ba wani abu ne wanda cikin zuciya yake kana tarayya da Allah ne cikin abin da ke cikin sirrin mutum za ka iya sanin abin da ke cikin zuciya na mutum ba lai ka yi hukunci a kan shi cewa ba don Allah yake yi ba don haka wannan kuskure ne babu wanda ya san mai yi don Allah sewa sai Allah shi kaɗai madaukakin sarki ina fata mun gani am taquluna inna ibrahim shin ku za ku jayayya da mu ne ku dinga cewa inna ibrahim lalle annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaq ويعقوب ده النبي يعقوب والأسباط ده ذرية النبي يعقوب كانوا هودا أو نصارى za ku dinga cewa su ma sun kasance yahudawa ne suna kan addinin yahudanci au nasara ko ku dinga jayayya da mu ku dinga cewa su ma suna akan addinin nasaranci qul a antum a'lamu amillah idan suka faɗa haka to ka gaya musu cewa shin wai ku ne mafi sani dangane da abin da kuke faɗa ko kuma Allah ne shi ne mafi sani game da wannan matsala idan suka ce wannan annabawan da manzanni suna kan addinin yahudanci ne sai mu ce da su ƙarya kuke waɗannan annabawan da kuka ambata sun gabata sai da suka yi rayuwarsu suka mutu sannan aka turo muku a taura ya kuka san akan addinin yahudanci suke haka idan nasaru suka yi ƙarya suka ce waɗannan annabawan gaba ɗaya suna kan addinin nasaranci sai mu ce ƙarya kuke waɗannan annabawan da kuka ambata Allah ya yi su suka kammala rayuwarsu suka tafi kafin a sabko muku injila ya kuka yi kuka san cewa suna kan addinin nasaranci kenan kaga duka ƙarya ce suke a antum a'lamu amillah shin ku ne mafi sani game da abin nan ko kuma Allah shi kaɗai ne mafi sani waman azlamu min Allah waman azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah wa ko ya kai zalimcin mutunan da ke boye sheda indahu auran sa min Allah daga Allah madaukakin sarki ai in akwai wani azzalimi bai kai zalimcin mutun da ke boye sheda wa aburun sa daga Allah madaukakin sarki ku kun san da cewa annabin nan gaskiya ne kun san da cewa ga sufofin shi an ba ku labarin shi a cikin littattafanku amma kuke ɓoye haka saboda hasada saboda keta dan ganin cewa an aiko shi ne a cikin ƙabilar larabawa kawai ba wai a cikin ƙabilun ku ba to wa kai ku zalunci ku da koyin haka kuke ɓoye shahada daga Allah madaukakin sarki wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun kuma Allah bai kasance ba mai rabkana dangane da abin da kuke aikatawa duka ya sani ya san makircin ku ya san abin da kuke na ha'inci da ɓoye gaskiya da ɓoye shahada akan haka sai muku sakayya gobe a kiyama tilka ummatun qarhan wannan al'umma ce wadda ta riga ta gabata ai qad madat ta riga ta wuce al'ummomi ne wanda sun riga sun wuce sun yi zamanin su sun yi rayuwar su sun shuɗe sun gabata sun tafi laha ma kasabat suna da abin da suka aikata bi ma'ana suna da sakamakon aikin da suka aikata a wurin Allah walakum ma kasabtum kuma kuna da sakamakon aikin da kuka aikata a wurin Allah wala tusaluna amma kanu ya'malun ku ba za a tambaye ku ba dangane da abin da su suke aikata ina fata mun gane kenan ku bar kokarin dan fara ma kanku annabawan da suka gabata kasancewa kuna da nasaba da su ko kuna kokarin ku nuna cewa dangin ku ne makusantan ku ne hakan ba zai amfane ku ba matukar ba ku aikata aikin da Allah yake so ba da zai kasance a matsayin abin da zai tsira shi ku gobe alkiyama ina fata mun gane kenan dangantaka kusancinka da mutumin kwarai ba zai amfane ka ba sai kayi aikin kwarai ina fata mun gane shine ake gaya musu shi yasa imamul qurtubi yace wannan ayat ta maimaitu su biyu ko wancan satin ba mun karanta ta tilka ummatun qad khala laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun anan ma sai aka maimaita ta imam al-qurtubi yace qarraraha li'annaha tadammanat ma'ana at-tahdid wa at-takhwif Allah madaukakin sarki ya maimaita wannan ayat so biyu saboda tana kumshe da ma'anar firgitarwa da ban tsoro ai idza kana ula'ikal anbiya idan ya kasance waɗannan annabawan ala imamatihim jidda kasancewa su jagorori ne wa fadlihim da falalarsu yujazuna bi kasbihim za a musu sakamako sakamako akan ayyukan da suka aikata fa antum ahra ko kuka fi cancanta a muku sakamako akan ayyukan da kuke aikata idan an ma annabi hisabi an ba shi ladan aikin da ya aikata to ku ne kuka fi cancanta a muku sakamako akan ayyukan da kuke aikata shi yasa ya ce wajibi ne a ƙara akka da haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya maimaita wannan ayat su sai Allah madaukakin sarki sai ya qulu sufaha minan nas ma wallahum ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله مدوك كنسر كيبت سيقول السفهاء دسن ذاك جواوي من الناس سنا فلا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها me yasa suka karkata akan alƙiblar da suka kasance suna fuskanta ta yayin da suke yin sallah imamu qatada yace wan abinda ake nihi da asufaha minan nas a cikin wannan aya sune yahudawa sune yahudawa lokacin da suka ce me yasa musulmi suka karkatar da fuskarsu dangane da fuskantar ɗakin maqdis baitul maqdis lokacin da suke sallah suka fuskanci ɗakin Allah shine Ka'aba ina fata mun gane Imam al-Bara yace abinda ake nihi da as-sufaha minan nas sune ahbarul yahud malaman yahudawa Imam Siddi shi kuma yace nazalat sayqulu sufaha fil munafiqin wannan ayat ta sabka ne dangane da munafikai shi kuma imam zajjaz ya ce almuradu bi sufaha'iha huna mushriku al'arab abinda ake nihi da wawayen mutane a cikin wannan aya su ne mushrikan larabawa kenan malamai sun yi saɓani suwa ake nihi da asufaha'u minan nas wawaye daga cikin mutane wanda suka ringa tuhuman musulmi tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suna ce musu ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa suka karkata suka fuskanci wata alqibla dangane da alqiblar da suka kasance da ita suke fuskanta dan me suka daina fuskantar Baitul Maqdis wurin da suke yin sallah suka koma suna fuskantar ɗakin Ka'aba yayin da suke yin sallah yanzu me yasa suka yi haka ina fatan mun gane hadisi ya zo daga ibn ishaq yake cewa haddathani Isma'il ibn Abi Khalid an Abi Ishaqa an al-Bara'i qala kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da manzo Allah sabbata a gare shi ya kasance yusalli nahwa baitul maqdis in yana yin sallah yakan yi sallah yana mai fuskantar ɗakin maqdis shine me yake cewa baitul maqdis wancan masallacin qudus ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله a wannan lokacin annabi ya yawaita daga ganinsa zuwa sama yana jiran umarnin Allah a canza masa alƙibla fa anzalallah sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram Allah madaukin sarki ya ce haƙiƙan mun ga jujjuya wa fuskarka a cikin sararin samaniya falanuwalliyannaka qiblatan tardaha da sannu za mu fuskantar da kai ka fuskanci alƙiblar da ka yarda da ita fa walli waje haka shatar almasjid haram don haka yanzu karkata fuska ka yayin da kake sallah don ka fuskanci masallaci mai alfarma shine masallacin ka'aba ina fata mun gane fa qala rajulun min almuslimin sai wani ɗaya daga cikin musulmi ya ce wadidna law alimna ilma man mata qabla an nusrafa ila alqibla mun so a ce mun sami ilimin wanda suka gabace mu suka mutu kenan tun gabanin a karkatar da mu daga alƙiblar da muka samu zuwa ga fuskantar ɗakin Allah fa anzalallah sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah bai kasance ba wanda zai tozar tasallolinku da kuka yi zai ba ku lada waɗancan wanda suke dibin baitul maqdis har suka riga suka mutu akan haka za a ba su ladan su ba za a turzata ayyukansu kuma yanzu da kuka fuskanci ka'aba za a ba ku ladan ku na fuskantar ka'aba yadda kuke yin sallah kowane ɗaya daga cikin ku ba wani wanda ladan su zai tozarta ina fata mun gane wa qala sai yace as-sufaha minan nas wa ma wallahu wa qala as-sufaha minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha a wannan lokacin sai wawaye daga cikin mutane suka ce me ya karkatar da su akan alƙiblar da suka kasance akan ta suke fa anzalallah sai Allah ya saukar da wannan aya sai ya qulu sufaha'u minan nas ila akhir al haka ibn abi hatim ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau an abi ishaq an al-bara daga bara qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da amince Allah sabbata a garshi ya kasance qad salla nahwa baitul maqdis yana yin salla yana mai fuskantar dakin Qudus 16 aw 17 shahra wata 16 ko kuma wata 17 yana fuskanta baitul maqdis yana salla wa kana yuhibbu an yuwajjaha nahwa al-ka'bah wanda annabi ya kasance a wannan lokacin ma yana son a fuskantar da shi zuwa ga fuskantar ɗakin Allah shi ne Ka'aba fa anzalallah sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram qala fawajjaha nahwa al ka'aba sai ce a wannan lokacin sai aka fuskantar da annabi yana mai fuskantar ɗakin Ka'aba wa qala sufaha'u minan nas sai wawaye daga cikin mutane suka ce wa humul yahud su ne yahudawa a wannan riwaya ta raba gardama abinda ake nihi da asufaha minan nas su ne yahudawa na fata mun gani ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha fa anzala Allah قل لله المشرق وقل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم har imam bukhari ya fitar da hadisi da imam muslim an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su gaba ɗayan su annahu qala yake cewa bainama an-nasu bi quba mutane suna garin quba fi salati subh suna yin sallar as-subh idh ja'ahum atin sai wani mutum ya zo musu فقال تشيرسو إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن ثبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن سبكر مش القرآن أو النندر wa qad umira an yastaqbila al-ka'ba kuma an kore shi ya fuskanci ka'aba fastaqbiluha dan haka kuma ku fuskance ta mutane ne ya isko suna sallar asuba yana zauwa sai ce to ku sani suna cikin sallar yake musu magana an sabkar ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan daren alqur'ani mai girma aka kori annabi da cewa ya fuskanci ka'aba idan za ya sallah kuma ku fuskance ta wa kanat wujuhum ila sham a wancan lokacin fuskokin su suna fuskantar garin sham fastadaru ila alka'aba gabaɗayan sai suka juya suka fuskanci ka'aba a lokaci guda ina fata mun gane da ya ba su labarin ma cewa annabi an sabkar mai da aya alkur'ani da ta fore shi da cewa idan zai yi sallah yanzu ya fuskanci ka'aba ba masallacin kudus ba kuma ku fuskanci ka'aba a nan take suka waiwaya suka fuskanci ka'aba shi yasa babu laifi idan mutum ya zo wuri ba tare da ya samu wanda zai nuna mashi alƙibla ba ya yi ƙoƙarin gano ina ne alƙibla ya tada sallah sai kuskure ma daidai idan wani iskoci sai ce ne gyara alƙibla daidai wuri haka kaza take a wannan lokacin sai ya karkata ya seta ya diba alƙibla ina fata mun gane ba sai ya yanke sallah ba yana mai sakewa tun daga farkon imamun raghib ya ce sabanin su fa ba wai ba saba bane ba sabani bane mai cin karo da juna tsakankanin wanda suke cewa as-sufaha minan nas yahudawa ne ko masu ganin cewa suna daga cikin mushrikan larabawa ko masu ganin cewa ana nufin munafikai yace duk za su iya hadewa ana nufi da su gaba ɗayan su dan dukan su sun yi adawa kuma tunda sun yi adawa gaba ɗayan su sun kasance daga cikin wawayen mutane ina fata mun gane kenan wawaye daga cikin mutane suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da sahabbansa ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha me ya karkatar da su dangane da alqiblar da suka kasance da akan ta suke yayin da suke yin sallah Allah sai ya ce kul ka ce musu lillahi al-mashriq wal maghrib mafudar rana da mafaɗarta gaba ɗaya na Allah ne shi kaɗai bai da abokin tarayya wurin mallakarsu ya hadi man ya sha'u ila siratul mustaqim yakan shiryar da wanda ya so daga cikin bayansa ila siratul mustaqim zuwa ga tafarki mai kakke wanda ba karkatacce ba wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa kadhalika ja'alna kuma haka ne ja'alnakum ummatan wasatan sai muka sanya ku ku al'umma annabi Muhammad ku kasance al'umma ne wasatan tsaka-tsakiya masu adalci litakunu shuhada wa litakunu shuhada ala nas dan ku kasance masu bada shaida akan mutanen da suka gabata wa yakuna rasulu alaikum shahida shi kuma annabi Muhammad ya kasance mai bada shaida akan abinda ake nihi da alwasat ji malamin shine al'adil ko al'umma annabi al'umma ce tsaka-tsakiya wadda ta sifantu da adalci daga cikin al'ummomi gaba ɗaya da suka gabata ina fata mun gani wannan al'umma an sifanta ta da kasancewa al'umma ce tsaka-tsakiya saboda ba su yi guluwi ba sannan ba su yi sakaki ba ba su yi guluwi wuce iyaka ba irin wuce iyakan nasaru dangane da annabawansu haka ba su yi tafsiri ba ba su yi sakaki ba irin yadda yahuda suka yi sakaki game da annabawansu ina fata mun gani shi yasa aka sifanta su da umma tsaka-tsakiya a komunsu za ka samu su wasat ne a ɓangaren aqidarsu wasat ne a ɓangaren ibadarsu wasat ne haka a ɓangaren mu'amalarsu su ma wasat ne su ne abin zaɓi a cikin dukkanin al'ummomin da suka gabata shi ne wa kazalika ja'annakum ummatan wasatan haka yasa Allah ya zaɓe ku kasance al'umma ce wasatan mai kumshe da adalci da ta kunu shuhada ala nas dan ku kasance masu ba da shaida akan mutane gobe alkiyama mutane za su ƙaryata annabawansu suwa za su ba annabawan shaida akan cewa sun isar da manzanci al'umma annabi Muhammad shi yasa imamu Ahmad ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau an abi sa'id al-khudri daga abi sa'id al-khudri qala yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله تيرا دا من الله ثبت أغريش يجي يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل وانا النبي زيزو القيامة باب وان وان دي يرد الشيء إيمان دي شي سيمة آية والنبي ومعه رجلان وانا النبي زيزو باب وان دي سكي إيمان دي شي أزامن شي سيمة بيو والنبي ومعه الثلاثة wani annabin zai zo babu wanda suka yi imanin shi sai mutum uku wa aktsaru min dhalik wani annabin zai zo kuma zai samu wanda suka yi imani da shi sun fi uku suna da dan yawa ina fata mun gane fa yuqalu lahu sai a ce da wannan annabin daga cikin annabawa hal ballagta qaumak shin wai ka isar da sakon Allah ga mutananka fa yaqulu na'am sai annabi ce eh فيدعى قومه سأكرا متانا ونا النبي فيقال لهم أشيد سو هل بلغكم هذا شوي ونا النبي يا إسر مكر ساقوان الله فيقولون لا ذكا سيسيسي آآ بي إسر منا لساقوان كبيا الله بي غير منا كومي فيقال له سي الله يتشي سي أشيد ونا النبي من يشهد لك وانين زي بعد شيدا أكن كتشي وكا إسر موسى لساقوان wannan dan Allah ya riga ya san komi ya san abin da ya faru amma dan a tsayen musu da hujja ne a kama su da dalili wa zai baka shaida akan cewa ka isar da saƙon Allah a wurin su fa yaqulu sai wannan annabi ya ce Muhammadun wa ummatu annabi Muhammad da al'ummarsa su za su bada shaida akan cewa na isar da saƙonka fa yuqalu sai a ce da fa yud'a Muhammadun wa ummatu sai a kiro annabi Muhammad da shi da al'ummarsa fayuƙalu lahum a ce da su hal ballaga haza ƙauma wai da gaske ne wannan ya isar da saƙon Allah zuwa ga mutanensa fayuƙuluna sai al'umma annabi su ce na'am e ya isar da saƙon fayuƙalu ma ilmukum ma ilmukum bi sai a ce da al'umma annabi Muhammad me iliminku dangane da hakan me hujjakku me dalilin ku akan cewa wannan annabin ya isar da sako zuwa ga mutanansa fa yaquluna sai al'umma annabi su ce ja'ana nabiyuna annabin mu ya zo mana wa akhbarana anna ar-rusula qad ballagu ya ba mu labarin cewa dukkanin manzanni sun isar da sakon Allah fa saddaqnahu mu gaskata shi فذلك قوله تعالى wanda wannan shine fadan Allah madaukakin sarki wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida al'umma annabi su za su bada shaida akan al'ummomin da suka gabata har annabin su akan cewa ya isar da sakon Allah wuce ko da sun karyata sai al'umma annabi su ce mu annabin mu ya ba mu labari cewa annabi wane ya isan mu al'umma su suka kiya suka kisi imani da shi haka imam bukhari ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafin sa an abi sa'id al-khudri aidan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mace Allah sabbat a gare shi yace yuja'u bi nuhin yawm al-qiyam za a zo da annabi nuh a ranar tashi al-qiyam fa yuqalu lahu sai a ce da annabi nuh hal ballaghta shin ka isar da saƙo fa ya ƙolu sai annabi Nuhu ya ce na'am ya rab e ya ubangiji na isar da saƙo fa tus'alu ummatuhu hal ballagakum sai a tambaye al'umma annabi Nuhu a ce da su shin annabi Nuhu ya isar muku da saƙon Allah fa ya na ma ja'ana min nadhir su kuma sai su ce a babu wani ɗan saƙo mai gargaɗi da ya zo mana a'a saƙo bai zo mana ba mai gargadi bai zo mana bai ma'ana sun karyatawa saƙon annabi nuh cewa bai isan musu da saƙo fa yaqulu sai ya ce man shuhuduka kai annabi nuh suwaye shaidarka akan cewa ka isar da saƙo fa yaqulu muhammadun wa ummatu sai annabi nuh ya ce annabi muhammad da al'ummas fa yuja'u bihim sai a zo da al'umma annabi muhammad fa tashhaduna su ba da shaida ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة النبي كرنت ونن آية وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا الأمة من عدلش لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا wannan abin da Allah ya ɗaukaka al'umma annabi da shi kenan za su kasancewa raba gardama tsakankanin annabawan da suka gabata da al'ummominsu lokacin da annabawa za su ce sun isar da saƙo al'umma su su ce mu ba isan mana da saƙo ba sai al'umman na su ce ba gaskiya ba ne annabin nan ya isar da saƙo ya gaya musu saƙon Allah su ne suka kafirce ma Allah me dalilin ku wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa ina fata mun gane to al'umma annabi Muhammad yadda za su ba da shaida gobe alkiyama hannan a duniya idan suka ba da shaida akan mutum wannan shaida karɓaɓɓa ce ina fata mun gane idan suka ba da shaida akan mutum a nan maginan duniya wannan shaida karɓaɓɓa ce imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi hadisin anas dan malik qala yace مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ومر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا أنبيوتك من ذا الله صلى الله عليه وسلم بجنازة دقاوة أنبيوتك من ذا الله صلى الله عليه وسلم دقاوة فأثني عليها خيرا sai aka ambaci wannan gawar da alheri mutane suka dinga yabanta wane ne kai mutumin alheri ba mu san shi da sharri ba baya da bakin ciki akwai kiyaye sallah kan lokacinta ga gaskiya cikin mu'amalarsa baya da ha'inci da makamantan haka ana ta yaban wannan gawa da alkhairi faqala annabi faqala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam faqala nabiyullah faqala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wajabat wajabat wajab annabin Allah sai ya ce wajabat wajabat wajab ta wajabta ta wajabta ta wajabta wa murru bi janazatin sai aka biyo ta kan shi ta gaban annabi da wata gawa fa uthniya alaiha sharra sai aka ambace ta da sharri wane ne subhanallah Allah ya hutar da al'umma daga sharras ai dan hoshi ne dan tariya ne baya da aiki sai caca ga fada ga tashin hankali ga yaudara ga ha'inci wane Allah ya raba al'umma da shi shi kadai san abin da zai tarra da suka yabe shi da irin haka فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت سي النبي يتشي تا وجبت تا وجبت تا وجبت فقال عمر سي عمر يتشي ده منزع الله صلى الله عليه وسلم فدالك أبي وأمي نافن شيك ده إياينا قبا ده مهيفينا ده مهيفيا مر بجنازة فأثني عليها خيرا أنبيو دقاوة أكا أنبتشيت ده الخيري فقلت وجبت وجبت وجبت سيكتشي وجبت وجبت وجبت حسؤك ومر بجنازة فأثني عليها شرا هر يوكم أنبيود وتقاور أكا أنبتشت دا شري هر يو النبي سيكتشي وجبت وجبت وجبت أنقاني فهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يتشي مع عمر من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة duk wanda kuka ambace shi da alkhairi to aljanna ta wajaba a gare shi shi Umar tambayar da yake ma annabi amsa dubu da ya bada wagga an ambace ta da alkhairi annabi yace wajabat wajabat wajab wagga an ambace ta da sharri annabi yace wajabat wajabat wajab shi yasa Umar yace na fanshe ka da iyaye na gaba daya mai ake nihi da haka me ya wajabat ga waccan wadda aka ambace ta da alheri me ya wajabat ga wadda wadda aka ambace ta da sharri annabi ya ce duk wanda kuka ambace shi da alheri wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba a gare shi wa man asnaytum alaihi sharra wajabat lahu an-nar wanda ku kuka ambace shi da sharri wuta ta tabbata a gare shi antum shuhada antum shuhada Allah fil ard ku masu shaida ne na Allah a doran kasa antum shuhada Allah fil ard ku masu shaida ne na Allah a doran ƙasa antum shuhada'ullahi fil ard ku masu bada ku masu shaidar Allah ne a doran ƙasa sai da annabi ya maimaita hakan har su uku ina fata mun gane kaga wannan al'umma suna da falalan gaske za su bada shaida a nan duniya Allah ya karbi shaidar su ya ceci wannan mutanen da suka mishi fatan alkhairi a sanya shi gidan aljanna ko kuma sun koyarsa kuma gobe alkiyama za su ba da shaida game da al'ummomin da suka gabata wanda za su karyata annabawansu dangane da cewa sun isar da sako su ce a'a ba su isar ba al'umma annabi su za su rabe wannan garram wa ya kunar rasulu alaikum shahida kuma annabi ya kasance shi ne mai ba da shaida a kan kuma al'umma annabi وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي بمسنية وانا القبلة با دككي أكنتا إلا لنعلم من يتبع الرسول من يحكى نيباتي دم مسن سوى نينكي بمنزو سكي مشتاء ممن ينقلب على عقبيه غمد وانا سكا جويا أكن دقا دقنس imana karkatar da kai da muka yi daga barin kallon baitul maqdis yayin da kake sallah da fuskanta ɗakin ka'aba lokacin da kake sallah mun yi haka ne domin mu san masu yin biyayya da da'a gare ka kai manzon Allah sannan kuma mu tantance wanda za su mai da baya su juya akan digadigensu su kafirce mu Allah wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hada Allah wanda dama yin hakan juya alqibla duk da ya kasance abu ne mai girma illa alalladina hada Allah sai ga wanda Allah madaukakin sarki ya shirye su ya ba su dama suka yi imani da abun wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum kuma Allah da ɗaya bai kasance ba yayi hakan ne domin ya tozarta imanin ku dan imani ana nihin sallah da shi tana zancen sallah ake shi yasa malaman ahlus sunna suka ce ayyuka gaba ɗaya suna shiga ƙalƙashin musamman na imani sallar imani ce an gane ko aikin haji dukkanin dangi na ayyukan alheri ana ce musu imani ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imani kaso 70 ne da ɗuriya a alaha qawlu la ilaha illallah mafi girmansu da ƙololuwarsu shi ne faɗan la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq mafi ƙarshen daraja ta imani shine ka ishe wata datti ko wani ƙazanta ko wani abin da zai shima mutane akan hanya kaga ɗauke wani abu akan hanya aiki ne amma annabi sai ya ambace shi a cikin kasan imani wanda ke nuna aiki yana shiga cikin me yana shiga cikin imani sabanin aqida ta murji'a wanda su murji'a ba sa ganin cewa aiki yana shiga cikin musamman imani imamu turmiji ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga abdullahi dan abbas yake cewa lamma wujiha annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila alka'aba lokacin da aka fuskantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci ka'aba yayin da zai sallah qalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa bi ikhwanina alladhina matu wa hum yusalluna ila baitil maqdis yaya halin ƴan uwanmu zai kasance wanda suka mutu suna fuskantar ɗakin kudus ya halinsu zai kasance fa'anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma kana Allah liudi a imanakum ai Allah bai kasance ba wanda zai tozarta imanukum sallar da kuke yi zai ba ku sakamako zai ba ku lada yanan kaga sallah ma an ambace da sunan me iman shi yasa Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa Allah ya ambaci sallah da sunan imani saboda sallah ta kumshi niyya da magana sannan kuma da aiki imamu malik yake cewa inni la udhakkiru bi hadhihi al-aya qawl al-murji'a inna as-salata laysat min al-iman yace ina gargadi game da wannan aya akan fadan murji'a da suke cewa lalle sallah ba ta daga cikin imani ba gaskiya bane sallah tana cikin imani tun daga Allah ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum inna Allah bin nasi lar'ufur rahim lalle Allah madaukakin sarki bin nasi game da mutane lar'ufun mai tsananin tausayi ne rahimun kuma mai jin kai ne sai Allah ya ce قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون التي قد نرى تقلب وجهك في السماء حقيقة منا غنن ججوية فسكك يا كيمن الله صلى الله عليه وسلم في السماء أتكين سررا سمانية لوكتشند النبي كيسو yake ƙaunar a canza masa alƙibla daga dubin ɗakin ƙudus zuwa dubin ɗakin ka'aba to sai kasance yana yawan daga kansa sama yana hangen sama yana jiran umarnin Allah madaukakin sarki shine Allah ce qad nara taqalluba wajhika fis sama hakikan muna ganin jujjuya fuskarka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fis sama'i a cikin sama falan walliyannaka qiblatan tardaha da sannu za mu karkatar da kai zuwa ga alƙiblar da ka yarda da ita fawalli waje haka shatar almasjid alharam don haka a yanzu fuskantar da fuskarka shatar almasjid alharam ta ɓangaren masallaci mai alfarma shi ne ɗakin ka'aba wa haithu ma kuntum a duk inda kuke duk inda kuka fito kuka samu kanku a kai fawallu wujuhakum shatara to ku fuskantar da fuskokinku ko ko ku juyar da fuskokinku shatarahu a daidai inda ɗakin ka'aba yake wa innal ladina utul kitab lalle waɗanda aka bai wa littahi la ya'lamuna annahu alhaq min rabbihim tabbat wallahi sun san cewa abinda aka ce kai na fuskantar ɗakin ka'aba shine gaskiya daga wurin ubangijinsu kai din da gaske kake abinda ka zo da shi gaskiya ne umarnin da kai na cewa a fuskanci ka'aba gaskiya ne wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun kuma lalle Allah bai kasance ba mai rafkana dangane da abin da su Yahudawa ko ahlul kitab suke aikatawa sai Allah ce wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب دا ذاك زوما وأن أكبي ولله بكل آية دا دكن وتآية دا كنون غسكيك ma tabi'u qiblatak da dai ba za su bi ka bauran alqiblak ba za su yi sallah ba a inda kake fuskanta ba za su yi imani da kai ba wa ma anta bitabi'in qiblatahu kuma kai din ma manzon Allah ba mai bin alqiblar su bace tunda an hana ka dubin waccan alqibla ta masallacin Urus zuwa ga dubin ɗakin Ka'aba kai ba za ka bi su ba su ma ba za su bi ka ba wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd shashan su ma ba mai bin alƙiblar shashi ba ne yahudawa ba za su kalli alƙiblar nasaru ba kamar yadda su ma nasaru ba za su kalli alƙiblar yahudawa wala'inat da ba ta ahwa'ahu idan ka yarda ka bi soye-soyen zuciyarsu min ba'di ma ja'aka min al-ilm bayan abin da ya riga ya zo maka na ilimi innaka idhan lamina adh-dhalimin to lalle kai a wannan lokacin kana daga cikin azzalimai Allah maɗaukakin sarki ya riga ya tsarkake ya tsare annabin shi daga bin soye-soyen ahlul kitab ba zai bi zuciyoyinsu ba ba ya kasance daga cikin azzalimai wannan magana ce ake fuskantar da ita zuwa ga manzon Allah ana nihin al'ummar sa saboda annabi tsararre ne ma'asumi ne ba zai aikata hakan ba amma sai aka fuskantar da magana zuwa gare shi inda yayi hakan hakan zai kasancewa a gare shi to idan hakan ya kasance akan annabi ina ga ɗaiɗaikun al'umma kenan ku ya kamata a ce kun kiyaye kun tsare ba ku yi kama da yahudawa ba ku bi soye-soyen zukatansu ba kun ba abin da Allah ya sabukar muku ne na ilimi sai Allah ya ce alladina atainahum alkitab
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين التي الذين آتناهم الكتاب وأن دمك بي ولله يعرفونه سنسنسا سنسن وجنا سنسن منزن الله da sufofinsa Allah ya gaya musu a cikin attaura haka Allah ya gaya musu annabi ya ba su sufofinsa a cikin injila kama ya arifuna abna'ahum sun san annabi da sufofinsa irin yadda suka san ƴaƴan cikunansu wa inna fariqan minhum lalle wani kaso ko wata tawaga minhum daga cikin ahlul kitab la yaktumuna al suna ɓoye gaskiya ne wa hum ya'lamun alhalin sun san abin da suka ɓoye gaskiya ne kawai don hasada dan kar su yi imani da manzon Allah kasancewa bai fito daga cikin kabilunsu ba ya fito ne daga cikin larabawa alhaqqu min rabbika gaskiya daga wurin ubangijinka fala takunanna minal mutarin da dai karka kasance daga cikin masu shakku ko kokonto game da abin da muka sabaka maka na gaskiya sai Allah ya ce ولكل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات مم.
أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا مم.
إن الله على كل شيء قدير Allah ce wali kullin wujihatun huwa muwalliha a kowane ɗaya daga cikinsu kowace ƙungiya ko kowace tawaga daga cikin tawagoginsu ko ko kowane ɗaya daga cikinsu ahlul kitab yahudawan da nasaru da shi annabi muhammad da al'ummarsa wujihatun suna da mafuskanta da suke fuskanta huwa muwalliha Allah shi ne yace su fuskanci wannan wurin ina fata mun gane yahudawa da inda aka ce su fuskanta yanda za su ibada su haka nasaru da da inda aka ce su fuskanta su juya su kalla yanda suke bautan su kuma al'umma annabi da inda aka ce ku kalla ku fuskanta lokacin da kuke sallah shine huwa muwalliha Allah madaukakin sarki shine yace ku kalla wurin ku juya ku dibi wurin fastabiqul khairat kowane ɗaya daga cikin ku ya dinga gaugawar aikata ayyukan alkhairi aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a duk inda kuka kasance a duk inda kuke Allah zai zo da ku jami'an gaba ɗayan ku inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki akan dukkan komai mai cikakken iko ne. ina fatan mun gane wannan ayat tana nuna cewa inda aka fuskantar da ku ku al'umma annabi Muhammad an zaɓe ku akan sauran al'ummomi na ahlul kitab yahudawa da nasaru yayin da aka ce ku fuskanci ɗakin ka'aba su ku ba sa san haka suna hasadan haka ne shi yasa abu al'aliya ya ce lilyahudu lilyahudi wijhatun huwa muwalliha yahudawa suna da mafuskantarsu da suke kalla lokacin da suke ibada su huwa muwalliha Allah shi yace su kalli wurin walin nasara wijhatun huwa muwalliha haka nasaru ma suna da inda suke fuskanta Allah shi yace su fuskanci wurin wa hadakum antum antum ayatuha ayatuha al-umma ila al-qiblati allati hiya al-qibla ku kuma wannan al'umma ta annabi Muhammad sai Allah ya shiryar da ku ya zabe ku zuwa ga fuskanta al-qibla shine dakin Ka'aba ina ganin ya kamata mu dakata ganin cewa lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko makamancin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah